أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka a cikin wannan darasi namu na littafin fathul gaffar bi sharhi sahihil azkar wanda wannan shine darasin mu na 38 yau muna ranar 16 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1400 da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wasalam wasu zuri da talatin da ɗaya ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuma a cikin wannan darasi namu za mu tashi kan babi na tamanin da ɗaya shine du'a'u marra'a mubtalan addu'ar da mutum zai karanta idan ya ga wani wanda aka jarrabe shi da wata musiba idan ka ga wani makaho ko kutu ko gurgu ko wani wanda yake da wata jinya mai nauyi ko kuma ma wanda yake cikin yanayi haka na bata ya bata daga kan hanyar Allah shi ma wannan jarrabawa ce to in ka ga duk wanda Allah ya jarraba da wata irin musiba to sai ka yi wannan addu'ar in ka yi wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan musibar ba za ta taba ka ba har ka bar duniya kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana komai amma littafin yace روى الترمذي وحسنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء wannan hadisin imamu turmizi ne ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 3432 kuma ya ce isnadin shi mai kyau ne hassanun garibun ya karɓo shi ta hanyar sayyiduna abdurrahman ibn sakari wadda aka sanin shi da abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ƙala abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gari shi ya ce man ra'a mubtalan duk wanda ya ga wani wanda aka jarraba faqala sai wannan addu'ar ya ce, Alhamdulillahi lalazi afani min mabtalaka bihi, wa faddalani ala kasirin mimman khalqa tafdila. Yabo da kirari da dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya daga irin abin da ya jarrabe ka da shi, wanda ya kiyaye ni daga abin da ya jarrabe ka da shi, wa faddalani ala kasirin mimman khalqa tafdila. Kuma sannan ya fifita ni a saman mafiya yawa daga cikin halittunsa. fifiko mai yawa wato Allah ya fifita ni fifiko mai yawa a saman mafiya yawan halittunsa don ka faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce lam yusibhu zalikal bala wannan irin bala'in dai ba zai shafe ka ba tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da aka rawaito wannan hadisi daga gare shi shine sayyiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda ainihin sunan shi Abdurrahman ibn Sakhri kuma malaman tarihi sukan ce babu wani wanda aka yi sabani mai yawa cikin haƙiƙanin sunansa ko a zamanin jahiliya ko a zamanin musulunci fiye da Abu Huraira saboda akwai kauli ya fi hamsin game da mai haƙiƙanin sunan Abu Huraira to amma dai kaulin da aka fi karfafawa shine Abdurrahman ibn Sakhri sharhul hadith sharhin wannan hadith fadansa da yace man ra'a mubtalan ai mubtalan fi amrin badani duk wanda ya ga wani wanda aka jarraba ai ana nufin mubtalan fi amrin badani wato wanda aka jarrabe shi a cikin wani lamari na jinya ta jikinsa kabaratin kamar kuturta au aman ko kuma makanta au arajin ko kuma gurguntaka au qaqain ko kuma wanda aka yanke wa hannu ko aka yanke wa kafa wani hawi zalika da makamancin wannan min al-umuri al-badaniyya daga al'amura irin na jiki aw mubtalan fi amrin diniyyin ko kuma wanda aka jarrabe shi a cikin lamarin addinin sa ya zama ya bata daga tafarkin ubangiji ka fiskin kamar ya zama fasiki mai bayyanar da saban Allah aw bid'atin ko kuma ya zama ya shiga wata bid'a yayi nisa a cikin ta aw kufrin ko kuma ya zama ma ya kafirce wa tafarkin ubangiji wani hawi zalika da makamancin wannan to in ka ganshi sai ka faɗi wannan addu'ar insha Allah ubangiji zai kiyaye ka in Allah da har ka mutu ba za ka shiga irin abin da shi ya afka cikinsa ba. Fawa'idul hadis, fa'idodin da ke cikin wannan hadisin da ke ɗauke da wannan addu'ar. Abu na farko shi ne, mashiru'iyyatu hazar du'a, wato mashiru'iyyar yin wannan addu'ar inda ru'uyatul mubtala yayin da mutum ya ga wani wanda aka jarraba. Abu na biyu kuma, hadisi yana koya mana, anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahaqqu li jami'il mahamid. cewa Allah subhanahu ta'ala shine wanda yake ya cancanta da dukkan nau'o'in godiya sai babi na 82 kafaratul majlis wannan zikirin ana kiran shi kafaratul majlis idan ka zauna a wuri duk irin zunubin da aka dauka a wannan gun na zantattuka don ka tashi tashi daga wurin in kai wannan addu'ar Allah zai kiyaye ka daga wannan zunubin ba za a rubuta maka ko ƙwaya ɗaya ba Allah zai kamkare ka dukkan zunubin da ka ɗauka a wannan wurin da ka zauna da rawat tirmidhi wa qala hasanun sahih an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man jalasa fi majlisin fakasura fihi laghabuhu فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك Imam Tirmidhi ne shi ma ya rawaito wannan hadisin akan lambar hadisi na 3433 kuma ya ce isnadin hadisin mai kyau ne kuma ingantacce haka nan Imam Ahmad bin Hanbal ne ya rawaito shi a cikin musnadin shi a cikin jizgi na biyu shafi na ɗari hudu da casa'in da hudu dukkaninsu sun karɓo ta hanyar sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ƙala abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man jalasa fi majlisin wanda duk ya zauna a wani wurin zama baka suna fihi da gatsuhu sai surutun sa ya yawaita a wannan wurin faqala qabla an yaquma min majlisihi sai ya faɗi wannan addu'ar kafin ya tashi daga wannan wajen ya ce subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ma'anar wannan shine subhanaka Allahumma kudurcewa tsarka ta tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka ashhadu an la ilaha illa anta ina mai shaidawa cewa babu an bauta da gaskiya da cancanta face kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilayka kuma na tuba zuwa gare ka babu wani wanda zai faɗi wannan addu'ar illa gufira lahu ma kana fi majlisi zalika ba ce sai an shafe masa zunubansa an gafarta masa dukkan abin da yayi a wannan wurin kaga wannan addu'a tana da matukar amfani tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da aka rawaito daga gare shi shine sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda tarjama shi ta riga ta gabata tun a babi na biyu a wannan littafin babu buƙatar sake maimaitawa sharhul hadis sai kuma sharhin wannan hadisi fadansa da ya ce fa kasura fihi laghathu ay takallama bima fihi ismun ma'anar cewa mutum ya yawaita surutu a wuri shine idan yayi zance da abin da a cikin shi akwai daukar zunubi sai kuma ma'anar astaghfiruka wa atubu ilayka ai ina neman gafararka kuma na tuba zuwa gare ka min martakabtu min al-ismi daga abin da na dauka na daga zunubi fawaidul hadis faidun da ke cikin wannan hadisi abu na farko shine mashru'iyatu hadha du'a'i inda al-qiyam min al-majlis wato shar'ancin yin wannan addu'ar yayin da mutum ya yi niyyar miƙewa daga wurin da ya zauna abu na biyu shine mudawamatul abdi alal istighfari min adh-dhunub muhimmancin bawa ya dawwama koyaushe yana mai tuba daga kowane irin zunubi yana neman gafara koyaushe abu na uku kuma hifzul lisani min at-takallumi bima fihi ismu muhimmancin mutum ya kiyaye harshensa daga yin magana cikin abin da magana cikinsa zai iya janyo wa mutum laifi a wurin Allah abu na hudu shine annallahu ta'ala ya tubu alaman sadaqa fit tauba cewa Allah yana karɓar tuba ga duk wanda ya yi tuba ta gaskiya wani sulfari kuma ya nemi gafara da gaskiya cikin zuciyar shi Allah zai yafe mar abin da ya aikata na zunubi to yana da kyau kwarai da gaske irin waɗannan zikiran a riga haddace su mutum ya zama yana amfana da su a rayuwar shi ta yau da kullum sai babi na 83 shine addu'a liman sana'a ilayka ma'rufa addu'ar da zaka yi wa duk wanda ya aikata maka wani abu na alkhairi ya aikata maka wani abu na alkhairi wanda ka ji dadi a ranka to sai ka yi mishi wannan addu'ar mai littafin yace rawat tirmidhi wa hasanahu an usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilayhi ma'rufun faqala li fa'ilihi جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الصناعة wannan hadisin shi ma dai imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi kuma ya kyautata isnadin hadisi ya ruwaito shi akan lambar hadisi na dubu biyu da talatin da biyar ta hanyar sirna usamatu dan zaidu wanda ana masa kirari da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunar shi haka nan kuma yana kaunar mahaifinsa ana ce mishi hibbur rasul wa ibn hibbur rasul abun kaunar annabi kuma dan abun kaunar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shine sirna usamu dan zaidu wanda tarihin shi ya gabata da tarihin mahaifinsa a cikin wannan darasin a darussa da suka gabata qala sirna usamu ibn zaidu ne ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce man suni'a ilayhi ma'rufun duk wanda aka yi mishi abin alkhairi fa qala li fa'ili sai ya gaya wa wanda ya mishi wannan abin alkhairin yace jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi wani to fa qad ablaga fi sana'i to mutum ya kai mutuka fa wajen yabo babu wata addu'a da zaka yi wa mutum fiye da wannan kace Allah ya saka mishi da alkhairi saboda ni saboda shi Allah subhanahu wataala shine mafi karamci masu karamci to kaga ka roƙa ne cewa Allah mafi karamci masu karamci ya saka mishi da alkhairi alkhairi din nan kuwa a cikin shi akwai abubuwa da yawa ƙaruwar arziki alkhairi ne ƙaruwar lafiya alkhairi ne yawaituwar kwana alkhairi ne albarkar rayuwa alkhairi ne albarkar 'ya'ya alkhairi ne cikawa da imani alkhairi ne hasken kabari alkhairi ne shiga aljanna babu hisabi alkhairi ne samun ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne a wakowar daraja a lahira alkhairi ne don ga cewa mutum Allah ya saka maka da alkhairi da duk fa ka roƙa mishi wayannan abubuwa duka ka roƙa maka to shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ce maka Allah ya saka ma da alkhairi to ya kai matuƙa ya kai ƙurewar yabo wajen addu'a tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da aka rawaito addu'ar daga gare shi shine sai na Usama ibn Zaid hibbur rasul wa ibn hibbur rasul wanda tarjuma shi ta riga ta gabata tun a babi na hudu a cikin wannan darasi mai albarka sharhul hadith shi sharhin wannan hadith fadar shi da yace man sunne ilaihi ma'ruf wanda aka aikata alkhairi zuwa gare shi bi sigatul majhul wato da siga ta majhul ai idza sana'a ilaika ahadun ma'rufan yana nufin idan wani aikata maka abin alkhairi sai faɗansa da ya ce jazakallahu khairan ai asabaka alama arufika haza ai Allah ya gwaba balada mai yawa ya baka saboda wannan aikin alkhairin da kai mu wa baka min khairi dunya wal akhirah kuma Allah ya hada maka da alkhairin duniya da na lahira duka ya baka shine ma'anar jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi ga ma'anar shi kenan duk wanda ya gaya maka wannan to baka bukatuwa zuwa ga sai ya ƙara cewa Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza saboda Allah ya saka maka da alkhairi din ta kunshi komai a ciki irin su Allah ya ji dan mahaifa Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza Allah ya sa a gama da duniya lafiya Allah ya yi wa 'ya'ya albarka Allah ya yi wa zuriya albarka Allah ya ƙara yawan arziki duk suna cikin Allah ya saka da alkhairi din Fadarsa da ya ce faɗa da abulaga fi sana'i ai dole ya faɗi wannan ya kai matuƙa wajen yabo ai balaga fi ada shukuri ai ya kai matuƙa wajen bayar da godiyarsa ga Allah da kuma kai din wazalika wannan ko ya faru ne li'annahu domin yadda lamarin yake wakkala mukafa'atahu lillahi ta'ala duk wanda yace maka Allah ya saka maka da alkhairi to ya ce shi ba zai iya yi maka sakamako ba amma ya wakkala abin zuwa ga Allah sarkin sarakuna sarkin karamci ya saka maka da alkhairi shi da kansa to kaga ya kai mutuka kenan fawaidul hadis faidun da cikin wannan hadisi abu na farko shine mashru'iyatu hadha du'a'i liman sana'a ilayka ma'rufan wato muhimmancin ka rika yin wannan addu'ar ga duk wanda ya aikata maka abin alkhairi ko da kuwa da harshen baki ne mutum ya gaya maka wani abu wanda ka karu da shi an ga ce mishi Allah ya saka da alkhairi to ka roƙa musu alkhairin duniya da lahira in wani abu ne mutum ya ɗauko na dukiya ya baka kashe Allah ya saka da alkhairi to duk dai haka ne in wani abu ne na jiki mutum ya ganka da kaya ya zo ya karɓa ya kai maka har gida saboda girmamawa gare ka in ka ce Allah ya saka maka da alkhairi to shi ma ka kai mutuƙa wajen yi mishi sakamako bisa abin da ya maka sai abu na biyu isda'ul ma'ruf lin nas hadisi yana koyar da mu muhimmancin ka rika ba da alkhairi ga mutane wato ka zama mai yin alkhairi mai aikata alkhairi tsakaninka da jama'a da kake rayuwa a cikinsu abu na uku kuma anna ba Allah ta'ala la yudanihi qada'un cewa kyautar Allah subhanahu ta'ala babu wata kyauta wacce take kaiwa kusa da ita ma balanta na ta fita in ka ce wa mutum Allah ya saka mishi da alkhairi to ka wakkala cewa Allah wanda ya fi kowa iya kyauta iya sakamako to ya saka mishi to kaga abin yayi yawa sosai shi babi na 84 du'a'ur rukub addu'a da ake karantawa idan za a hau dabba ko kuma bayan an hau dabba روى الترمذي وقال حسن صحيح عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة يركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا والله أكبر والله أكبر والله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan nashi hadisi na 2602 haka nan imam tirmidhi a cikin sunan hadisi na 3446 haka nan imam ahmad shi ma ya ruwaito shi a cikin juz'i na 1 shafi na 97 da kuma shafi na 128 dukkaninsu kuma sun inganta shi ta hanyar tabi'i mai suna Ali ibn Rabi'a qala yace shahidtu aliyan ina wajen tare da sayyidina Ali utiya bi dabbatin yarkabuha aka zo sayyidina Ali da wata dabba wacce zai hau falama wada'a rijlahu fil rikab yayin da ya sanya sawunsa mai albarka a cikin ainihin abin takawar da ke jikin sirdin kasan akwai abin da suke sawa abin takawa haka a jikin sirdi ƙala sai ya ce bismillahi sai dai faɗa sau uku yi bismillah sau uku fada mastawa ala zahariya yayin da ya ɗare bayan dabbar ya zauna sai ya ce alhamdulillah sannan sai ya ce subhanallazi sakhalarna haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah sai da ya faɗa sau uku wallahu akbar nan ma sai da ya faɗa sau uku sannan sai ya ce subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli wanda cewa tsarkaka ta tabbata gare ka ya ubangiji inni zalamtu nafsi hakika ni dan adam na zalunci kaina faghfirli ka yafe min zanubaina fa inna la yaghfiru dhunuba illa illa ant domin cewa babu wani wanda ke da ikon gafarta zunubai in ba kai ba da ya faɗi wannan sai na ga yayi murmushi otu min ayi shay'in dahirta ali ibn rabi'ata yace sai na tambaye sirna ali dan abu talib menene ya sanya ka dariya ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai qala sai sirna ali yace mishi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'atu hakika ni da idanuna na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yadda na kaga nayi dinnan suma bani ka sanan sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi faƙultu sai na tambaye shi min ayi shay'in bahitta ya rasulullah menene ya sanya ka murmushi ya ma'aikin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min inna rabbaka la ya'jabu min abdi haƙiƙa lalle Allah subhanahu wataala yana shimfiɗa ramarsa ga bawansa idan ƙara idan bawan nasu ya ce rabbi ghfirli zunubi ya Allah gafarta min zunubina inna la yaghfiru dhunuba ghayruka babu wani waninka wanda ke da ikon yafe zunubi tarjamatu sahabi tarjamatu sahabin da aka rito daga gare shi shine sayyidina ali dan abu talib karramallahu wajhahu wanda dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da tarjama shi ta gabata tun a babi na 58 a cikin wannan littafi sai sharhin wannan hadisi farashi da yace alhamdulillah ai godiya za ta daga Allah ala hadhihi ni'mati bisa wannan ni'imar da ya mana ya ba mu dabbobi wanda zamu hau bayan su ala hadhihi ni'mati wato godiya ta daga Allah bisa wannan ni'imar ita ce hore mana dabbobi da yayi sai faɗa shi da ya ce wa makuna lahu muqrinin ai mu ba mu da ikon na hawa dabbar ba dan Allah ya riga ya hore mana ita ba domin dai girman giwa amma sai ga dan adam kankani ya hau kan giwa wanda gaba ɗaya ya kan giwar kaɗai ya fi ɗan adam ɗin ma girma ba sai ga ya hau kan giwa yana sarrafa ta yadda ya ga dama dubi raƙumi duk ƙarfinsa duk ƙarfin nan na bijimin sa raƙumi ya ninninka shi ƙarfi amma ɗan adam sai ya hau bayan raƙumi ya ta sarrafa shi yadda ya ga dama ai ma kunna nuqiqu qahrahu wasu imalahu da la tazkirullahi ta'ala iyahu lana ai mu ba mu da ikon da za mu iya aiwatar da wannan dabbar mu sun yashi ya mana aiki ko kuma mu zai zama mun ranjayi dabbar tunda ba mu fita karfi ba ba dan Allah subhanahu ta'ala ya hore ta gare mu ba wannan magana tana nan a cikin Tuhfatul Ahwazi juz'i na 1 shafi na 446 sai faɗansa da ya ce wa inna ila rabbina lamunqalibun ma'anarta ai mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu ai lasa'iruna ilaihi ba da mamatina mu masu komawa ne ga Allah bayan mun mutu wa ilaihi sayrunal akbar kuma tafiyar mu mafi girma zuwa ga Allah ne ina ce tafiya mafi girma wa hadha min babi tanbihi bi sayri dunya ala sayri akhirah ai wannan yana daga cikin kamar bangaren fadakarwa ne bisa cewa tafiyar duniya ka tashi daga nan zuwa can tana nuni zuwa ga tafiyarka zuwa lahira kama na ba bizali dunyawi ala zalil ukhrawi kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi fadaka ya fadakar da mu game da guzurin lahira ta hanyar zancen guzuri na duniya fi qauli ta'ala a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wata zawadu masu aikin hajji ake magana Allah ya ce to ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa domin mafi bicin guzuri shine tsoron Allah kaga ana magana ne akan tafiya aikin hajji Allah ya ce wata zawadu ku yi guzuri ana magana ku yi guzuri na abinci to amma kuma sai Allah ya ƙara da cewa fa inna khayra zari taqwa amma fa ku yi sani mafi alkhairin guzuri da za ku yi shine tsoron Allah wa bil libasid dunyawi ala libasil ukhrawi haka nan kuma Allah ya faɗakar da mu game da tufafi na lahira ta hanyar zancen tufafin duniya fi ƙauri ta'ala cikin faɗinsa Allah madawar sarki da ya ce, Wari shan wani ba sa taƙwa, zalika kai. Fawaidul hadis, fa'idun da ke cin wannan hadisin. Abu na farko shi ne istihbabu hazar du'a'i inda rukubin dabba. wato muhimmancin mutum ya yi wannan addu'ar yayin da ya zo zai hau dabba na farko dai yayin da in babur za ka hau ko keke za ka hau ko mota za ka hau to yayin da ka ɗora ƙafarka za ka hau sai ka ce bismillah sai ka faɗi bismillah nan sau uku idan ka hau kan motarka ka zauna akan sit ka zauna kafin ka tuka ko ka hau kan babur ɗinka ka tashe shi kafin ka sanya giya sai ka ce alhamdulillah na ce alhamdulillah dinnan sai kuma ka ce subhanallazi sakharana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ina wadu wannan dan sai kuma ka sake yin hamdala sau uku alhamdulillah alhamdulillah sau uku sai ka sake cewa Allahu akbar Allahu akbar shi ma sau uku dan sai ka ce subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haka ake yi abu na biyu da hadisin ya koyar da mu an Allah ta'ala huwa al-mustahaqu lil hamdi wahdahu cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya cancanci a mishi dukkanin godiya abu na uku kuma tanzihu Allah ta'ala an naqaisi wal uyub muhimmancin tsarkake Allah subhanahu ta'ala daga dukkan tawaya da aiboba abu na hudu rahmatullahi ta'ala bi ibadihi hadisi yana koyar da mu mu gane tausayin Allah ga bayinsa bi an sakkara lahum hadhihi dawab ya daga cikin wannan tausayin Allah ya hore wa bayinsa waɗannan dabbobi wanda ake hawa a wancan lokutan kenan na baya yanzu kuma bayan dabbobin ma Allah ya hore mana karafa muna hawan su abu na biyar mudawamatul abdi ala tawbati wal istighfar muhimmancin dai bawa ya zama a kowane motsi nashi yana mai tuba zuwa ga Allah da kuma neman gafara abu na shida itiraful abdi bi zunubi yana da muhimmanci koyaushe bawa ya rika ji a ransa cewa shi mai laifi ne a wajen ubangijinsa kada mutum ya rika jin kansa cewa shi wani tsarka ne shi shiryayye ne shi kaza ne shi kaza ne suwa ne su ne batattu suwa ne su ne kaza wannan ba daidai ba ne sai ya zama mutum ya halaka bai san ya halaka ba abu na bakwai annahu la yaghfiru dhunuba illa Allah ta'ala cewa babu wani mai ikon yafe zunubai in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ta wani ya zo ya samu Ibrahimu ɗan Adahama, ya ce mishi, Akram kallahu, ina ta aikata zunubi, ina ta yin abin da na ga dama, na yi na yi in tuba na kasa. Kai ka ka tuba ka kasa? Ya ce, ƙwarai kwa, na kasa tuba. Ya ce mishi, to zan baka shawara, ya ce, to. Ya ce, da Allah, idan mala'ikan ɗaukan rai, ya zo ɗaukan ranka, ka ce, a, ba za ka ba. Ya ce, ai, bai isa ba. yace to yace to ga wata shawara tunda wannan ba za ta yi ba yace masu zu- masu rubuta zanubin nan in kagar in da za ka gan suna rubutun ce musu a suka ce su rubuta ko kuma ka ka karbe takaddun ka kona ko ka wanke sai ya zama ba komai a jiki ce ai ba zan yi ba zai yi ba ba zan iya ba yace to a ran alkiyama in Allah ya ce ka tafi wuta ka ce a Allah ba wuta zan je ba aljanna za ni ko ka samu wuri ka ɓuya da ba ba sai maka hisabi ba yace ai ba matsira yace to kuma sannan a nan duniya tunda dai ka ka ka kasa daina sabawa Allah to ka daina cin arzikin sa yace ai ba zai yiwu ba Yace to kai yanzu ba za ka ji kunya ba ya zama kana cin arzikin Allah subhanahu wataala ko sannan kana saba mishi za ka ji kunya ba shi ne dai mutum kuma sai ya tuba a lokacin abu na tara shine irsu sahaba ridwanullahi alaihim ala ittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i af'ali hadisi yana karantar da mu ainihin kwadayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bisa bin sunnar shi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan ayyukansa da zantukansa har ila yau kuma hadisi yana karantar da mu muhimmancin idan ɗalibi ya ga malamin shi ya yi wani abin da shi bai fahimta ba ko bai gane dalilin yi ba to ya tambaya domin a warware mishi domin ya ƙaru kuma ya ƙarar da wasu sai babi na 85 du'a'ul muqimi lil musafir addu'ar da mazaunin gida zai yi wa wanda zai yi tafiya rawat tirmidhi wa qala hasanun sahihun عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعتك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك wannan hadisin imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi kuma ya inganta isnadin shi a cikin sunanu nashi hadisi na 3443 da kuma imam abu dawud shi ma a cikin sunanu hadisi na 2600 da kuma ibnu majah shi ma a cikin sunanu nashi hadisi na 2826 da imamu ahmad a cikin musnadin shi juz'i na biyu shafi na talatin da takwas da kuma shafi na ɗari da talatin da shida dukkaninsu sun karɓo shi ne ta hanyar sayar na abdullahi ɗan umar idan ana tabar gari shi kana ya ƙoro lin rajuli abdullahi ɗan umar ya kasance yana gaya wa mutum idan a rada safarin idan mutum ya yi nufin zai yi wata tafiya ya ce wa mutum udunumin ni matso kusa da ni waddi uka kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una zan yi ban kwana da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ban kwana da mu fa yaqulu sai ya ce astaudi'ullah dinaka wa amanataka na ba wa Allah ajiyar addininka da kuma amanar ka kai kanka wa khawati ma'amalka kuma na ba wa Allah ajiyar cikamakin ayyukanka tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi shi ne sirrin abdullahi dan umar wanda tarjuma ta riga ta gabata tun a babi na takwas a wannan littafin sharhul hadith sharhin wannan hadith faɗa shi da ya ce udunu ai iktarib ma'anar shi ne kusanto ni udunu ɗin nan kalma ce ta filul amri ne da aka samu ta daga dana ya danu sai faɗa shi da ya ce asaudi'ullaha ai na ba wa Allah ajiya لأن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم domin cewa shi Allah madaukakin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza tudi'a shay'an idan aka ba Allah subhanahu wataala amanar ko ajiyar abu hafizahu Allah yakan kiyaye wannan abu ya faru a zamanin halifanci sai na Umar dan Khattabi radiyallahu anhu wani sahabi zai tafi wani sahabi ka ya dauko wani yaro a wuyan shi sai ya zo da shi gaban sai na Umar sai na umar sai ya kalli yaron ya kalli umar sai ya ga kamar tansu kamar an tsaga kara sai ke tambayar sai ya ce wa ne ba matar ka tare da rasuwa ba a ina ka samu wannan karamin yaro haka ko kayan aure ne ya ce ya amiral mu'minin labarin yana da ban mamaki sai to to ba ni labari sai ce to abin da ya faru shine akwai lokacin da zan tafi jihadi matata tana da ciki sai na ce mata na ba wa Allah ajiyar abin da ke cikin ciki sai na yi tafiya ta da na yi tafiya ta ya ce ban dawo ba sai bayan wani lokaci mai yawa kafin in dawo ina zuwa sai na samu an ce min ai matar tawa yau watan ta kaza ma da rasuwa shikenan na yi kuka na na yi haƙuri na zauna ya ce ina nan wata rana kawai sai mutane suka suke ce min ai lallai suna jin kukan jariri fa daga kabarin matata sai jin kukan jariri daga kabarin matata shikenan yace kawai rannan dai cikin dare kawai sai na tafi ina zuwa sai na samu kabarin a buɗe kuma ga haske yana fitowa daga cikin kabarin yace kawai sai na sa hannu na ɗauki jariri gashi nan a cikin kabarin a zaune kawai sai na ɗauki shi sai na ji wata murya tana ce min ga amanar ka nan da ka bamu da ka bamu amanar ajiyar hadda matar ka ma da ka dawo ka same ta da rai shi kenan ka ji na muhimmancin ba wa Allah ajiyar abu isa yana da kyau in kawaye gari a cikin addu'o'inka na safiya ka ce ya Allah na baka ajiyar kaina da addini na da iyalaina da dukkan abin da na mallaka kuma na baka ajiyar cikamakin ayyuka na baki daya don Allah ya yarda mutum da yana yin wannan ko arzini ko dan adam ko barawo ko dan fashi in Allah ya da Allah zai kiyaye ka daga sharrin su mu duk abin da ka mallaka ko kana gurin ko baka wurin Allah zai kiyaye shi daga dukkan abin da zai lalata shi kuma Allah zai kiyaye maka iyalanka daga dukkan abin da zai cutar da su ko ƴaƴanka ko matanka ko ƴan uwanka duka wannan labarin da na faɗa yana nan a cikin littafi mai suna المنهج القرآني في علاج الجن والمس الشيطاني والله تعالى لا تضيء ودائعه Allah subhanahu wataala duk abin da aka bashi ajiya to wannan abin baya tozarta baya lalacewa kamar fi hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya rida shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada an yusafira wanda duk yayi nufin zai yi tafiya falyaqul liman yukallafu to ya gaya wa waɗanda zai bari a gida astaudi'ukumullaha allazi la tadhi'u wada'i'uhu na ba da ajiyar ku ga Allah wanda duk abin da aka bashi ajiyar sa wannan abin baya tozarta baya lalacewa haka nan ko rasuwa ce ta zo maka kaga alamar lallai rayuwarka ta zo ƙarshe in dai kana da sauran numfashin da zaka iya yin magana iyalanka mai kun ka ce wani na baka ajiyar iyali na wani na baka ajiyar wani wani ka kula min da wani kawai ka ce ya Allah na baka ajiyar iyali na Allah ka kiyaye mun suna baka ajiye su shikenan Allah zai kiyaye sun Allah da a cikin su ba za a samu dan fashi ba ba za a samu barawa ba ba za a samu mazinaci ba in Allah da ba za su yi sai faɗan su da yace dinaka Imam al-Khattabi yace wa zikru dini huna li'anna safara mazannatul mashaqqati wato cewa na baka na ba wa Allah ajiyar addininka to don yasa aka faɗi wannan saboda imam al-khattabi yace saboda wato ita tafiya ana tsammanin shan wahala a cikin kowane nau'i na tafiya da abu ne wanda mutum zai bar gida ya tafi wani gun daban farubba ma kana sababan li'ihimali ba'd umuri din da yawa kuma ana samu saboda yanayin tafiya sai mutum ya zama ya yi sako-sako da wasu al'amura na addini al-azkar na imam an-nawawi shafi na 225 ya faɗa su da ya ce wa amanatuka imam al-khattabi anan kuma sai ya ce al-amanatu huna ma'anar amana anan shine ahluhu wa man yukallifuhu wa maluhu alladhi inda aminihi ana nufin iyalan mutum shi mai yin tafiyar da kuma duk abin da ya bari na daga dukiyar shi a wajen amininsa sai khawati mu'amalik ma'anar khawati mu'amalik ai ma yuktamu bihi amaluk abinda za a cika maka ayyukanka da shi ai akiru ai karshen aikinka wal jam'u li farati umumi amalihi an yi jam'i ne anan saboda ya fa'idantar da dukkan ayyukan mutum ya zama aikinka na karshe ya zama mai kyau shine ma'anar wannan fawaidul hadis fa'idun dake cikin wannan hadisin abu na farko istihbabu du'a'i bi hadha du'a lil musafir muhimmancin in mutum zai yi tafiya ka yi mishi irin wannan addu'a ka ce na ba wa Allah ajiyar addininka da kuma amanarka da kuma shikamakin ayyukanka asadu Allah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik abu na biyu ibtida'u sahaba bin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana karantar da mu dubi irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da matukar koyi da shi abu na uku kuma an Allah ta'ala la tadhi'u wa da'i'u cewa Allah madaukakin sarki duk abin da aka bashi ajiyarsa to wannan abin baya tozarta baya lalacewa sai babi na 86 ma yaf'alu man atahu amrun yasurruhu abinda mutum zai aikata idan wani al'amari ya zo maka wanda ya faranta maka rai روى الترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى wannan hadisin shi ma dai imamu turmiji ne ya ruwaito shi kuma ya hassana isnadin ruwaya a cikin sunan nashi hadisi mai lamba 1578 da kuma imam abu dawud akan lambar hadisi na 2774 da kuma ibnu maja shi ma cikin sunan nashi hadisi na 394 sun karɓo shi ta hanyar sayyidina Abu Bakrata radiyallahu ta'ala anhu wani sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tarjuma shi ta gabata tuntuni a babi na 11 a wannan littafin mutumin da'if ne yana daga cikin Banu Saqif ko kuma bawa ne na banu saqif wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yaki su suka ki fitowa wajen yakin suka ji tsoro suka koma garin su ko kulli amma shi ya ziraro ta saman katangargar ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karɓi musulunci shine abubakarata abubakarata ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu ya kasance idan wani al'amari ya zo mishi wanda ya faranta masa zuciya aw bushira bi ko kuma aka yi mishi albishir da faruwar wani al'amari mai faranta rai kharra sajidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fadi yayin sujada dan godiya ga Allah shukran lillahi tabaaraka wa ta'ala yana mai godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala sai sharhin wannan hadisi faɗansa da ya ce kana za a tamu amur ne surru au bushirabi wato ya kasance idan wani al'amari ya zo mishi wanda ya faranta masa rai ko aka masa arbishir da shi amun fi umurid duniya wal akhirah to wannan kalmar ta game dukkan al'amura na duniya da na lahira faɗansa da ya ce kharra sajidan yakan faɗi ya yi sujada shukran lillahi tabaraka wa ta'ala yana mai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da annahu sahibun ni'am domin Allah subhanahu wataala shine ma'abucin wannan ni'imomin al-imam ibnu qayyim al-jawziya yace wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi ya kasance a cikin shiryarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shiryar sahabbansa sujudul shukr sujudan nan ta godiya inda tajaddudu ni'matin tasur yayin da wata ni'ima ta zo wacce za ta faranta rai awin difa'i niqimatin ko kuma yayin da ya zamto wani bala'i ya nufo sai kuma Allah ya kawo wani dalili wanda ya tunkuɗe wannan bala'i fa fil musnad kamar yadda yazo a cikin musnadin Imam Ahmad dan Hanbali inji Ibn Qayyim Ibn Qayyim yace ana Abi Bakar daga Abu Bakar ta sai ya kawo wannan hadisi wa zakara Ibn Majah Ibn Majah ya ambata ana Anas daga sayyidina Anas an Malik anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bushira bi hajatin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam an yi mishi albishir da wata bukata fa kharra lillahi sajidan sai ya fadi yana mai sujada ga Allah subhanahu ta'ala wa zakara al-baihaqi bi isnadin ala shar' al-bukhari imam al-baihaqi ya rawaito wani hadisi ha ila yau da wani isnadi wanda isnadin a irin sharɗin imam al-bukhari ne anna aliyan cewa sai na ali dan abu dalib lamma kataba ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi islami hamdana cewa yayin da Sayyidina Ali ya rubuta wasiƙa ya aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga Hamdana nan sun musulunta kharra sajidan sai aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi yayi sujada suma rafa'a ra'sa sannan sai ya daga kansa fa qara sai ya ce assalamu ala hamdan amince ya tabbata bisa kabilar hamdan assalamu ala hamdan amincin Allah ya tabbata bisa kabilar hamdan wannan duka an duba akwai hadisin sunan ibnu majah hadisi na dubu ɗari hudu sa'in da biyu da kuma imamul bai haƙi shi kuma a cikin littafin sa jiji na biyu shafi na ɗari uku da sittin da tara a fil musnad ya zo a cikin musnad ne imam amar dan hanbali min hadisi abdurrahman ibn auf daga hadisin sayyidina abdurrahman dan auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sujjada shukran cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya yi sujjada dan godiya ga Allah lamma ja'atuhu bushra min rabbi yayin da bishara ta zo mishi daga ubangijinsa annahu man salla alayka sallaitu alayhi yayin da malaika jibril zai ba shi labarin cewa Allah ya ce in gaya maka duk wanda ya maka salati ni ma zan masa salati ji Allah man sallama alayka sallamtu alayhi wanda ya maka sallama ni ma zan yi sallama a gare shi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضوانك سبحانك عرشك ومدار كلماتك بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Allah ya ba mu ladan salati da taslimi ga ma'aiki. Wasu zada ka abu bin malikin lamma za a bushra bi taubatillahi alaihi. Haka nan sayar na ka abu dan malik radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya faɗi ya yi sujada lokacin da bishara ta zo mishi cewa Allah ya karɓi tuban shi. yana daga cikin mutanen na uku waɗanda Allah ya ce wa ala salatu da zina kullifu a ta idan baƙat alaihim wadda bima rahu wadda wa baƙat alaihim mu an fusu mu zannu Allah maja amin Allah ila ilihim su mata ba alaihim wa zakara ahmadu an aliyin wa radiyallahu anhu haka nan imam ahmad ya ambato wani hadisi ta hanyar sayyidina ali dan abu talib Allah ya dade shi anna wasu zada hina wajada zassudiyati fi qatlal khawarij sai ya cewa sai na Ali radiyallahu anhu yayin da ya duba a cikin mutanen da ya kashe na kawarijawa sai ga wannan mutumin da ake ce mishi Zussudiyati wani mutum ne namiji ne amma kuma yana da nonuwa haka da ya ganshi a cikin waɗanda aka kashe na kawarijawa to sai na Ali sai ya gode wa Allah saboda shi wannan mutumin wani mutum ne wanda yake ba kawariji ya daga cikin kawarijinci kafirta musulmi su kawai a wurinsu ba wani ƙaramin zunubi babu babba kawai ba kuma tuba su a wurinsu kawai da mutum ya aikata wani abu kawai shike dan wuta ne suna iya kafarta kowa har sahabbai ma kafartawa su ina ga kullum idan wa'azi ya biyo ta kan kafarta musulmi akan dan tsaya a faɗakar saboda muhimmancin abin kada mutum ya je ya sufatu da sufa ta kawarijawa saboda mutane ne su masu yawan ibada masu kula da sallah masu san karatun hadisi kama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna karanta alqur'ani amma baya wuce makogarin su idan ka kalli sallar su kai sai ka raina taka idan ka ga irin yadda suke azumi kai sai ka raina naka idan ka ji yadda yadda suke karanta alqur'ani makharijul huruf da wani da wani ne sai ka raina naka sai ka kai duk baka iya ba shi su suka iya amma suna fita daga addini irin yadda kibiya ke fita daga jikin abin da aka harba kamar a harbi akuya ko gada ko barewa da kibiya kibiyar ta huda ta kuma ta wuce in gaje ka ɗauki kibiyar ba za ka ga alamar nama ko jini ba ma a jikinta saboda ta riga ta huda ta wuce kamar bullet a harbi a harbi abu da, da bullet kaga sai ya huda abin kuma ya wuce in ga jikin bullet din ba za ka ga ko nama ko jini ba ya riga kawai ya huda ya wuce irin ga yawa jini na wuce din to kamar haka suke fita daga addini kuma ba yadda za ka yi ka dawo da su cikin addini in suka riga suka fita kamar yadda an tatso nono daga hantsar saniya ko akuya ba yadda za ka yi ka sake mai da shi ya koma cikin wannan hantsar ai babu dama ko to kamar haka ne da shi yasa duk wanda za ka ga yana yawan zafafawa da saurin kafarta mutane wani ma ka ga kawai da yana da takobi ko bindiga a hannunsa to sai ya harbe ka kawai saboda fa kun samu saɓani da shi a addini ko ba ka bin ra'ayin malaminsa ko kuma a'a ba ka sallah a masallacin shi ko ba ka bin irin ra'ayin da shi yake kai to mene ne wannan saboda Allah to duk wannan kawarijinci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya faɗo wannan sifofin nan sun kaje karanta a hadisi yana a cikin kitabul fitan wal malahib na sahihain hadisin ya zo a wurare sama da 20 a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗi ya faɗa cewa sai na Ali zai yaki su to kuma sai gashi kuma abin ya faru wa zakar sa'id ibn mansur anna aba bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu sadara hina ja'ahu qatl musailama haka nan ɗaya daga cikin marwayata hadisi sa'id ibn mansur ya rawaito cewa sai na abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya faɗi ya yi sujada lokacin da labari ya zo masa cewa an kashe musailamatul kazzab shi kuma musailamatul kazzab wani arni ne mai da'awar annabta cewa wai shi ma annabi ne an sha wahala kafin aka kashe shi sahabban da suka yi shahada a yakin musailama suna da yawa ɗaruruwan sahabbai su yi shahada duk waɗannan hadisan da bayanan a duba cikin zadul ma'ad في هذه خير العباد نا الإمام ابن القيم الجوزية جزء إن دا شافينا دري أكو دا أربعين ترى زوانا دري أكو دا همسن دا هكذا مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء إن دا شافينا دري دا تسعين دا da kuma sayo bukhari juz'i na biyar shafin 289 da sayo muslim hadisi na 2769 haka nan imamu ahmad a cikin musnadin shi hadisi na da arba'in da hudu da kuma hadisi na dubu da ɗari biyu da hamsin da hudu. Wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin tafiya, sabai suka ce suka ga ya faɗi ya yi sujada, sannan sai ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya yi addu'a, sai ya sake faɗuwa ya yi sujada, suka ga ya tashi ya sake miƙewa ya yi addu'a ya yi addu'a, sai da ya haka har sau uku. Kuma kowanne in yi sujada sai ya daɗe, da suke tambaye shi ya rasu da layi kuma ka kayi wani abin da baka taɓa yi ba. sai ce ai muna cikin tafiya da kudin malaika jibrilu ne zai ya bani bishara cewa ubangiji na ya bani ceton kashi ɗaya cikin uku na al'ummata ni zan cece su a ran alkiyama yace shine sai na fadi ne sujada nayi wa Allah godiya ina dagowa daga sujadar sai ga malaika jibril ya sake dawa cewa saboda godiyar da kai Allah ya ƙara maka wani kashi ɗaya daga cikin kashi uku yanzu zama kashi biyu cikin uku na al'ummar ka kai zaka cece su na sake faduwa dai ne sujada na gode wa Allah ina dagowa sai ga malaika jibril ya sake dawowa dai da bisharar cewa yanzu kuma Allah ya baka dukkan al'ummar kama kai zaka cece su to daidai gunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sujadar sai ya zama duk wanda ya je wajen yi addu'a sai ga Allah ya biya bukatar don yana nan a cikin garin Madina to yanzu aka sun gina masallaci ana kiran shi Masjidul Ijaba na taɓa yin sallah a masallacin a cikin Madina wata rana akwai wani ah, mutumina mutumin Madina ne shi haifafan garin ne mahaifinsa ma a Madina aka haife shi mutumina ne sosai da lokacin da na je umra da duk abin da nake bukata tun daga kan sabulun wanka man shafawa abincin ci daga gidansa yake ke kamo har in bar garin Madina haka nan zan je ziyarori shi yake dauka ta ya kai ni to da yake shi dan gari ne yakan kai ni wuraren da yawanci haka kai yanzu in kaji ba lallai ne kama san akwai wayannan guraren ba dan ni ma ban san cewa wannan wurin na san gudu a karatu amma ban san cewa wannan wurin an yi masallaci ba sai da ya kai ni ya nuna min ya kuma nuna min masallacin juma'a na farko a duniya Eh, bayan masjidu quba annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai inda ya zo ya taho daga quba kafin ya karaso cikin garin madina sai ya tsaya ya sallar juma'a shi ma wurin wannan masallacin juma'ar yana nan har yanzu nan ya kai na wurin shi ma da yake dan gari ne shi haifaffen gari an za mu tsaya da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ba mu ladan sa wani muka kuskure Allah shi yafe mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da mu akan sunnan shi Allah ka ƙara mana kankamewa da kuma biyayya da girmamawa gare shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ka kiyaye mu daga sa'a masa Allah ka kiyaye mu daga zafin ra'ayi da kafirta musulmai Allah ka gyara mana halayen mu da ɗabi'un mu Allah ka inganta ƙarshen mu ka sanya mu cika da imani albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين